بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من كره الشهرة والمعرفة babin da ya zo na bayanin malaman da ba sa son a san su ba fassara ba kenan ba to ai gwari-gwari kenan ko man kare shuhurata wanda baya son me ya yi shuhura wal ma'arifa a san shi shi ke malaman da ba sa son a san su malamai ne ana bin bayan su ana kamba masu za mu gani suwa ne ne ya wannan lokacin kuma aka yi insha Allah قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العامش قال يتي جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى mun yi ta ƙoƙari ma Ibrahim Nakha'i mu zaunar da shi a wajen filan masallaci da an zo a gaga inda shehu yake inda mala yake ya ce a'a sai dai na zauna eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama cikin sahabbansa in ba ko yazo sai ya tambaya ba haka bane ba قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانا عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية baya so ya jingina akan filan da ke cikin masallaci don a ga alaman cewa ya isa قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا أبو عوانا عن المغيرة قال كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل إبراهيم النخعي إن يزونا الماجري سكزو سكزونا سيشورو بزي فاري مسو حديثي بدون أتي غامالا سين أنتم بيا ميتيتي كذا دا كذا تسيشي بياني تو أنفار كراتوكي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله ينا تشكين الماجران عبد الله بن مسعود وكانوا معجبين به سنا جرما سنا غنين إلمين سنا ينا برجس ينا آية الدسو فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما in mutum ɗaya ya zo ko mutane biyu in suka zana sai ta yi musu karatu yana musu hadisi fa'iza kasuru kama wa tara kahun za zai mutum ɗaya mutum biyu ana ta yi in wannan ya zo ya zauna wannan ya zo ya zauna wuri zai cika sai tashi ya kama hanya قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال ألقمة الواجم أبلاء دم مسعود كيراكم يتي قيل له حين مات عبد الله رضي الله عنه babban almajirinsa ne da abla dan mas'ud ya rasu sai aka ce masa law qa'adta fa'allamta an-nasa sunna ina ma da ka zauna ka karantar da mutane sunna fa qala sai ce aturiduna an yuta aqibi so kike kuke nima na yi ta aqbi nima ina tafiya ana bin bayana so kuke in ya tafiya almajirai na bin bayana kowa ya gani ga malan ga liman ga wani ga wani قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت هارون ابن عنترة عن سليم عن سليم بن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه منذ وجن أبي بن كعب دم يكراتو ورجنش فلما قام قمنا ليتاش سيمك تاش ونحن نمشي خلفه يتاش muka tashi muna bin muna bin shi muna bin bayan sa yana gaba muna bin shi farahika na umaru farahika na umaru sai umar ya bi bayan mu ya je ya same mu ridwanullahi alaihi fatabi'ahu fadarabahu umar bidar bidirra sai ga sai na umar ya je dauki kwashiri yana dukansa kala fattaqahu bi zira'ihi shi kare kanshi daga dukan fa kala ya amiral mu'minina ma tasna'u yace ya amiral mu'minina me kake haka kake duka na kala aw ma tara fitnatun lil matbu'i mazallatan litabi aw ma tara fitnatan lil matbu'i ba ga fitina ba akan wanda ake bi kuma kaskanci ga wanda ke bi ya za su saka gaba suna bin bayanka mana zai zama maka fitina kai da kake wai malam ko su kuma fa kaskanci ne a gare su قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن تؤطأ أعقابهم أعقابهم سن كسن جباسا سن أنا بن باينس قال أخبرنا سعيد بن عامر عن بسطام بن مسلم قال كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام فقال ألك حاجة محمد بن سيرين كوا يا سن درجة cikin ilimi yana tafiya almajiri yazo yana bin bayan shi sai ya da bukata ne kana bukatar wani abu ne fa in kanat lahu hajatun qadaha yace eh akramaka Allah kaza kaza ne shi ya taimaka masa yayi masa abin da zai masa wa idza ada yamshi ma'ahu qama fa qala alaka haja in ya kuma kama hanya ya sake bai ce bukata kana da bukata wani abu ne mai kake so ne قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي حمزة عن إبراهيم قال إياكم أن توطأ أعقابكم a hirɗinku ku bari ana bin bayan ku kuna gaba malam na gaba ana bin bayan shi sai zama mishi fitina su kuma wanda ke bin bayan su musulmai ne sai zama su kaskanci قال أخبرنا مخلد ابن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن الهيثمي عن آسف بن ابن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سيد بن جبير ya ga wasu mutane suna bin bayan sa'id bin jubairu suna tafiya kala fa'arahu kala nahahum wa kala inna sani'akum haza aw mashyakum haza mazallatun littabi'i wa fitnatun lil matbu yace dan me za ku yi haka wannan tsarin da kuke tafiya ai zai zama fitina ne ga shi malam wanda kuka sa shi ga kuna bi din ku kuma kaskanci ne gare ku da me yafi ku kenan ko قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا همير بن أسود عن ابن عون قال شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلا هل في شيء في كل في الكلا نا شاورت محمد a wani gini da nake son na yi wuri da ake ce mishi kala sunan waje ne قال فأشار علي وقال إذا أردت أساس البناء فأذني حتى أجيء معك yace to in an fara sa foundation ka faɗa mini sai na zo na gani mu tafi tare qala fa ataituhu sai na zo mishi qala fa bainama nahnu namshi muna tsakar tafiya iz jaa rajulun famasha ma'ahu sai wani yazo yana tafiya tare da shi fa qama fa qala alaka hajatun shi tsaya ce kai da kake bi na wata bukata ce gare ka kake bi na wani abu ne qala la yace a babu wata bukata qala imma la fazhab thumma aqbala alayya yace in ba wata bukata bane to ka kama hanyanka bana son kana bin bayana sa'an nan ya juyo wajen wanda yake shine jigon tafiyar za a raka shi a ji a ga inda yake aiki sai ce fa qala anta aidan fazhab kai ma ka kama hanyanka ka je mu a hadutar قال فذهبت حتى خالفت الطريق نتفي يزو يسامينا أشم كتتونا أبن دزام تتونا قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نصير أن الربيع كان إذا أتوه يقول الربيع المجلس كنسيتي أعوذ بالله من شركم يعني أصحابه ina neman tsari daga Allah ya kare ni daga sharrinku duk wani dan adam yana da alkhairin shi yana da sharrin shi in ka roki Allah ya sa ya baka alkhairin shi ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga sharrin shi ba haka manzo Allah ya nuna mana ba in ka auri mace in ka sai sabuwar mota ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi ba haka bane ba قال دون أعوذ أعوذ بالله من شركم يعني أصحابه don in ba Allah ne kare shi daga sharrinsu ba shi su zo su kamba ma shi sai shaitan ya zo ya sa mishi mai girman kai to shi kenan yayi mai kenan ya halaka kenan قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن العامش الرجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشير قال كنا عند خباب خباب بن الأرت رضي الله عنه فاجتمع إليه أصحابه وهو ساكت mun kasance wajen abbabu bin al'arat sai almajiransa suka zo suka haɗu suka taru a wajen shi ya shiru yana zaune faƙila lahu ala tuhaddithu ashabak aka ce ba za ka yi musu karantar da su ba kala ya ce akhafu an aqula lahum ma la af'alu ce ina jin tsoron kar na faɗa musu abin da ni ba na aikata قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن صالح قال سمعت الشعبي قال وجدت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي إنما دا علم دا نكي نشي na tsira ba yabo ba fallasa da na shi da na min daɗi eh min ilimi min ilimi wana kuma ya ce wanne ne ya fi dacewa da nan muhallin ilimi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي وناس يطؤون عقبه ابن مسعود هنا تفيا المجلس كنوسنا بن بايش فقال يتي لا تطعوا عقبي كذا كبيو بايانا فوالله نارس إلى الله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي بات بأني رجل منكم haka sai na abakar aka ce Allah kafi su sani na ya Allah kafi su sani na kai ka sani su ba su sani ba ya Allah ai inda shedan ke bi ke ne zai halakar da mutum Abdullahi dan Mas'ud kowa ya san shi ba cikin babin aqida in aka zo ana ta jayayya cikin kitabut tauhid wanda sahabi kaza Abdullahi ibn Abbas ya ce kaza Ibn Abbas Ibn Umar ya ce wa lam yurakhis ibn Mas'ud baya sassa yana da tsanani a cikin aqida fa wallahi law ta'lamuna ma ughliqu alayhi babi ma tabi'ani rajulun minkum an ga tawadu an ci ko to kofofin da suka bi kenan suka samu shiga tawadu an ci da kankan da kai da aiki tukuru saboda Allah قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سعيد بن جبير قال يتي سعيد بن جبير يتي فتنة للمتبوع مظلة للتابع fitina ce akan wanda ake yi mabiyan nan biyayya din kuma wanda ke bin shi kuma kaskanci ne dangane da shi to duk wanne ne abin yabo duk babu abin yabo a ciki قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي sun zo suna bin bayan Ali sai na Ali na tafiya aka zo ana bin bayan shi ba girmamawa kenan ba radiyallahu anhu fa qala sai ce anni khaf an aliku anni ku ne sace ni khaf khaf ka ni alikum ba na san na jin motsin takalman ku a bayana ma na kuna bi na kenan فإنها مفسدة لقلوب نوكاء الرجال أي وأن ينافات زكاة جاهلا متاني والنوكي النوكاء الحمقى ai wawaye in aka yi musu haka yanzu shi kenan sai zama musu abin girman kai قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال سمعت الحسن يقول إن خفك النعال خلف الرجال أي موس انت كلمي بايا متاني مالمي قل ما يلبث الحمقى sai ya hana wawaye zuwa koyon ilimi da zarar an fara girmama shi an fara ya yi fara naɗi an fara ce mishi akramakala to shi kenan shi ma ya zama malami kenan to ya zama wawa kenan ba zai je ya yi karatu ba qala akhbarana muhammad bin hatim al-mukattib aw muktib qala haddathana qasim huwa ibn malik قال حدثنا ليث عن طاووس قال كان إذا جلس إليه الرجل والرجلان قام فتنحى yana zaune mutane biyu suka zo suna mutum ɗaya mutum biyu da ya kan fara yawa sai tashi ya canza waje ya je zauna baya son a taru ga mishi qala akhbarana aswad ibn amir qala haddathana abu bakr an al-amash an sayyid ibn abdullah ibn jurayj عن أبي برزة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ranar lahira duk wani bawa sai Allah ya tambaye shi rayuwarka mai kai cikinta wa an ilmihi ma fa'ala bihi iliminka kuma mai ka aikata da shi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu dukiyarka kuma ya ina ka samo ta yaya kuma ka ciyar da ita dukiya tambaya biyu ne nemowa din lalle ya zama halal ciyarwa din ya zama hanyar halal in aka samu duk hanyar haramun ne ka nemo ka ciyar haramun matsala ta rikici ya samu hanya halal ne ka ce hanya haramun matsala ta rikici ya samu hanya haramun ne kuma ka ce hanya to matsala kuma ta rikici to shi yasa wajen dukiya karfin hali ake yi a tara su akan halal to ka tsira kenan insha Allah wa an jismihi fima ablahu fima ablahu jikinka kuma ya aka yi iyaye kai da jikinka cikin mai ka tafiyar da jikinka cikin wasanni cikin shiririta cikin ibada cikin neman ilimi cikin menene wannan lafiya da Allah ya baka da gangan jiki da Allah ya baka ni'ima ce sai Allah ya tambaye ka thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im me ka tayi me ka rinka yi har jikin yazo ya tsufa yazo baka iya yi قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال حدثني فلان العرني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع Allah baya kyale bayi ranar tashin alkiyama yau mai kumun nasu da rabbi alamina kowa sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi abubuwa guda hudu amma afnau fihi a amarahu rayuwarka ina ka ciyar ka fiyar da rayuwarka cikin me cikin me ka tafiyar da rayuwarka akwai abubuwan da Allah wannan Allah ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka ci da sha da dukiya akwai inda yake so ka tafiyar da wannan rayuwar sai Allah ya tambaye ka inda Allah ke so ka tafiyar nan ka tafiyar da rayuwarka ko ko a'a inda kai kake so in inda kake so ne to ai yanzu dai an rabu da duniya ko an zo lahira inda ma duniya kana shakka wani abu ne to gashi yanzu lahira ai komai ya fito fili gashi ya komai ya fito fili babu abin da zai buya haka malamai suka ce da za a yaye ma mutane hijabi da kowa ya yarda da abin da yake kai mace ta yarda da ita mace ce daidai kenan namiji ya duk kowa sai ya yarda to sai aka samu ɗan matakai guda biyu cikin manyan sahabbai guda biyu سيدنا أبو ذر كينا آه. حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليماني أكتميشي كيف حال يتي أصبحت كيف أصبحت يتي أصبحت مؤمنا حقيقة الإيمان سيما زالتي كسان أبن لكل حقيقة حقيقة ما حقيقة إيمانك لكل حق حقيقة ما حقيقة إيمانك ما حقيقة إيمانك yace na waye gari duniya da tarosun dabba da zinariya duk ɗaya ne a wajena na waye gari ina jin kaman gashi ina kallon ranar lahira ‘yan aljanna suna cikin ni'ima ‘yan wuta na cikin wuta imanin shi ya kai wannan matsayi sai manzala ce ya arafta falzam falzam ka gane ka kama hanya kada ka saki an ga darajar shi ko sai na ali kuma ya ce lauku shifa annil gita a mazzatu iya kinan lauku shifa annil gita mazzatu ya kinan da za a kwaye min komai na gani komai fili da fili da ba wani yakini da zan karu da shi me kenan eh
ya gamsu akan abin da yake to wannan matakai guda biyu wanne ne fi daraja eh sayyidina aliyu ya ce da za a yaye min abin da yake ba wa- lam lam- eh, mazdatu yaqinan da wani yaqini ko ɗaya ba zai karu a cikin yaqini na ba ma'ana na yaqini ma'ana abinda manzon Allah ya faɗa min yafi abinda na gani ke
ya salam eh ya fi abin da daga gani saboda ilimi ai- ilimi ilmul yaqin ainihin yake ainul yaqin haƙƙul yake haqqul yaqin ba haka bane ba ilmul yaqin wanda ya fada maka labari baka san yana da kabba baka taba jin ƙarya ba dole ka dauke shi ya zama ilmul yaqin ainul yaqin abin da ya fada maka din nan sai ka gani ya zama ainul yaqin kenan babu wani abin da abin mataki ɗaya ke gaban shi shine haqqul yaqin to wayannan matakai shi ne Allah madaukakin sarki faɗa yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim thumma latarawunnaha ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معنى علم اليقين da ainul yaqin kenan to wannan matakai guda biyu kenan cikin su wannan sura sura mataki na karshe suratul waqi'a fa amma in kana kaza kaza kaza kaza fa nuzulum min hamimin wa tasliyatu jahimin inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sune wannan matakai guda uku sayyidina ali ya ce da mana duk idan mu da muke zaman mu da muke nan kowa bai yarda da halin da yake ciki ba da Allah zai yaye muna hijabi kamar a ce gashi nan yau an wayi gari ranar lahira komai gashi kana ganin shi babu zancen imani kuma akwai zancen imani imani shine ya baka na ya faɗa maka ka gaskata saboda ka yarda da shi amma gashi yanzu kuma ka ce nayi imani ga rana nayi imani ga rana ga abu kana kallo ka ce kayi imani ai ba za a ce ga ce gashi ina ga rana ina kallon ta to amma sai na ya ce law kushifa anil ghita'u mazdadtu yaqina sai na huzaifa ibn al-yaman ya ce na wayi gari da zinariya da duwatsu duk ɗaya ne a wajena sai nake ji kaman gashi an tashin alkiyama ga 'yan wuta na cikin wuta ana musu azaba ga 'yan aljanna da cikin aljanna yuna'amuna aka ce arafta falzam ba a samu jawabi ba har yanzu wannan matakai guda biyu eh ya ce me arafta falzam
eh sai na aliyu tashar daji ya kamo eh Ha? aka ce ma sayyidina ali law kushifa anil ghita'u mazdadtu yaqinan ma'ana ya kai makura na yakini ƙarya yake yi akwai shakka cikin abin da ya fada ba ya buka ce dama ya gani za a gani ba abin da zai karu dama ya kai ya kai karshe yana ɓoye da bai kai karshe ba ne sai a ce to yau an waye gari ga abin da aka faɗa ma kana kallo inna haza lawa haƙƙul yaƙin mana haƙƙul yaƙin aka ce maka akwai kaza ka yadda aka zo aka ce ma gashi kana kallo aka shigar da kai ciki to ba shi kenan ba to me ko eh aka shigar da mutum a ciki to me me kuma ya saura mishi na shakka ya ji ya gani kuma ya shiga a ciki ai matakan duk sun kare kenan to shine sayyidina ali yace kafin a kai can ni na gama eh abinda abinda ke nufi kenan an fahimta وأما أبلو فيه أجسادهم وأما كسبوا فيه da kuma inda suka sururo ta dukiyarsu wa fi ma anfaqu ina suka ciyar da dukiyarsu wa amma amilu fi ma alimu me suka aikata a cikin abin da suka sani mana ilimin ka kai aiki da shi to ranar lahira sai Allah ya tsayar da kowa ya tambaye shi wannan qala akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyana an layth عن عدي بن عدي عن أبي عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع كوارا الله لا كفر بزي صلى كما شيء أن تنبيش عن عمره فيما أفناه رايوك إناك تفيد رايوك أتكم بين الله أتكم منيني دا منيني a cikin wasanni a cikin menene da menene yaya ina rayuwarka yaya ka tafiyar da rayuwarka saboda Allah ya halicce ka ne don wata manufa wannan manufar ita ka tafiyar da rayuwarka akai ko kuwa a'a ka zo ka hadu da shedan da shedanu wannan ce maka kai haka wannan ce maka kai haka wannan ce maka kai haka to yaya za ka yi yaya dan adam zai yi yanzu halin rayuwar da ake ciki yanzu duk hali abinda zaka kalla da abinda zaka ji duk taimakawa yake ya raba ka da Allah eh ƴaƴa na kuka iyayensu na kuka tarbiya ta tarbiya ta zama matsala ina me ya kawo matsala cikin tarbiya da kowa ya tashi duk wanda yake shekara 50 ko 60 in ya tashi duk abinda yake koya cikin gida yake koya abinda uban shi yake yi abinda uyayensa suke yi shi zai koya wani abu ɗaya in ya canza ba zai yi shigowa gida ba ya aka yi ba haka bane ba to yaran ƴaƴan yanzu ina suke koya kan titi makaranta a cikin rediyo a cikin talabijin da waya shikenan sai ga yaro yana nan sai ga yayi baba yayi aski askin da yayi irin nawa ne da yake gani cikin talabijin sai ganta tana raye tana irin wacce take ta gani ne a cikin talabijin to inda ake daukan tarbiyyar kenan ba zai tafi ku? tsala an arba'in an umrihi fi ma afnahu za ka ga lokacin zabe ya kusa ku? za ka ga kowa da dattijo da karen matsakaici da yadda ka san yakin uhud haka suke za je kamfe wane yakin uhud duk abin da za a yi za a yi ana so a ci zabe to bayan an ci zaben an kafa mulki mai ake bukata duniya ana son a tara kudi da aka kashe ana son a yi mulki ana son menene da menene kuma Allah yana kallon ka shi ya halice ka kuma ba abin da yace kai ba kenan ka je kana yi sai sai ka fi karfin Allah ya sa maka albarka cikin rayuwarka to shine sai Allah ya zura ma ido yana kallon ka kai wahala har ka gaji bukatar ka ba za ta biya ba abin da kake so din nan ba za ka samu ba saboda kana son kuɗi kana son mulki shi ka samu me ya saura dawwama ba abin da shawara ba kenan to daga wannan tunanin ka fadi ke ka karye ke kana neman dawwama yana wannan yana cikin jini ne da shaidan ya bi annabi adama a cikin aljanna ya ce hal adul me hal adulluka ala shajaratil manga shajaratil mauz ita shajaratil khuldi wa mulkin la yabla abinda dan adam ke so kenan mulkin la yabla wa an jismi fi ma ablahu jikin da Allah ya baka din nan me ka tayi har yanzu ya tsufa baya iya yi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma wada'ahu wa an ilmihi ma za a mila fihi iliminka kuma me kai aiki me kai a ci kai aiki da iliminka ko ka nemi duniya ne da ilimin قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال قال لي طاووس ما تعلمت فتعلم لنفسك yace طاووس ya fada mai ce in zaka koyi ilimi kai don ka gyara kanka me yasa fa innan nas qad zahabat minhum al amana kada kai don su barin jin karantar da su barin jin gyara su a'a kai da kanka tukunna kai dan kanka tukunna fa innan nasa sai ce me qad zahabat minhumul amana mutane ba su da amana yanzu shi da kake karantarwa din nan shi za shi je ya bata ma suna shi za shi kai rahotonka shi za shi faɗi kaza shi za shi faɗa shi zai haɗa kaza ya haɗa kaza saboda amana ta yi karanci a cikin al'umma ko قال أخبرنا سليمان بن حرب عن أمارة بن مهران عن الحسن قال يتي الحسن البصري أدركت الناس yace na riski mutane zamanin da suka rayu wannasiku idza nasaka lam yuraf min qibali mantiqihi in mutun yaje aikin haji ko aikin umra ba a sanin alhaji ne a cikin maganarsa da kayansa da komai da komai walakin yurafu min qibali amalihi aikinsa ne zaka ga ya canza fa zalika al-ilmu an-nafi' ilimi mai amfani kenan an fahimta in ka je kai aikin haji ka dawo ka je kaga abubuwa da abin da kake yi kana biyan kudin ruwa roba jarka biyar ne a kai masallacin bakin titi ya yi sallah ka dawo ka ce gashi nan suna kashe kudi ma addini ka ce a kara jarka biyar ya zama goma za ka yi ta biya to aikin haji ya yi amfani da kana ciyar da mutum biyu ne uku ka ce a kara kwanon mutum biyu kuma ko uku to aiki ya yi amfani kenan da kana yin kaza ne ka ce a kara kaza in aikinka ya karu to alama ce da ke nuna cewa aikin hajjinka ya karbu daga Allah amma har ka je ka dawo to Allah ya kiyaye babul balagh babul wani babi البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن duga ya ce babu albalagu ya ce a wajen ko babu albalagi eh babin da ya zo na bayanin isar da sako daga manzon Allah to wannan kuma ce babu shi ka tsaya ya ce albalagu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limu sunan to mubtada babu labari kenan to sai kai ka samu mishi labari eh ya za a kaddara labarin albalagu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'limu sunan amrun marghubun fihi fil islam ana labarin mubtada ya cike ki قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن أبي كبشة قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko da aya ɗaya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraja ku ba da labarin bani isra'ila babu laifi wa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya tanaji mazaunin shi a cikin wuta Allah ya kiyaye قال أخبرنا علي بن حجر السعدي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباني قال حدثنا القاسم ابن عوف الشيباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبونا على ثلاث أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس ونعلم الناس السنن ma'ana abubuwa guda ukar su fi karfinmu ga farko an namura bil ma'ruf wan nahy anil munkar kawai ce ayi kaza kaza ba shi da kyau kaza yana da kyau al'amru bil ma'ruf kenan wa nanha anil munkari wa nu'allimu wa nu'allimu an-nasa as-sunan wa nu'allimu an-nasa me sunan mu karantar da mutane as-sunan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce mu karantar da su kenan ba son zuciya ba ko قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر قال كان أبو أمامة رضي الله عنه إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم ويقول لنا ya ce muka zauna wajen sai ka muna hadisi mai girma sai ce mana isma'u waqilu ku ji ku hankalta wa ballighu anna ma tasma'una ku isar da sakon da kuka jiyo daga gare mu kamar yadda kuka jiyo gare mu qala sulaimun bi manzilati alladhi yashhadu ala ma alima قال أخبرنا عبد الواحد عبد الوهاب ابن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال يتي أتيت أبا ذر رضي الله عنه نازو ما سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى جملة حالية كده حالا كسان سينا زوني ودن جمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه mutane sun taru a kan shi suna yi fatawa in aka yi kaza to ya za a yi kaza in aka yi kaza to meye hukuncin sa fa'ata wa rajulun fa waqafa alaihi thumma qala sai wani yazo ya tsaya wurin sai ce alam tunha anil futiya kai ba hana kai fatawa ba farfa rasahu ilayhi fa qala sai daga kai ce araqibun anta alayya a rakibun an alayya kai mai min bincike ne lauwa za a tumussamsamata ala hazihi ce da za ku aji da za ku ɗora makami a kan kuyarsa ya nuna wa a shara ila kafahu sun mazanantu an ni an fudu kalimatan samitu amin rasulullah sallallahu alaihi wasallama qabla an tujizu alayya la anfazduha yace da za ku sa makami anan ba za ku kashe ni ba kenan na san kafin ku kashe ni zan iya sa isar da wani sako daga manzon Allah da na yi maza maza na isar da sakon manzon Allah kafin a kashe قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد هو ابن عوان عن عوف عن أبي العالية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال na tambayi Abladan Abbas wani abu sai ce ya abal aliya a turidu an ta kuna muftiyan so kake ka zama mai fatawa fa qultu la sai na ce a'a walakin la amanu an tazhabu wa nabqa amma ba aminci muna nan ku tafi mu muna nan ba mu karbi ilimin ku ba to ya za a yi kenan fa qala sadaka abul aliya ce ce dai kai daidai قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد عن حسين عن إبراهيم قال كان عبيدة يأتي عبد الله رضي الله عنه عبيدة إلى زوج عبد الله الله كرم سيدا كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها هو ترانا الخميس زي زوجين شيء فتواه فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه ya zama na mafi yawancin abin da ya haddace daga abdullahi abubuwan da abi da ke tambaya ne wa'annan duk mahallu shahid ba ma nuna don fili suke ba manzo Allah ce ku isa ba to wannan duk suna bayani isarwa ne qala akhbarana al-hakim ibn al-mubarak qala haddathana qassan huwa ibn mudar ibn mudar عن سعيد بن يزيد قال سمعت إكرمة يقول ما لكم لا تسألوني أفلستم الإفلاس ba talaucewa kenan tsiyacewa ba kenan me yasa ne kuka za ka ta bakwa tambaya ta tambayoyin sun kare ne kun gama tambayoyin ne ba ku da shauran ragowar tambayoyi قال أخبرنا محمد بن حاتم المكتب أو مكتب قال حدثنا عامر بن صالح قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال يجي العلم خزائن وتفتهها المسألة يجي علمي من تسكاتي لكي ربي تنبيويكي فتودش قال أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق عن جرير قال قال إبراهيم من رق وجهه رق علمه من رق وجهه رق علمه يعني من استحيا wanda ya ji kunya to ilimin shi zai zama mai albarka man istahaya man rakka wajhuhu ana cewa mutum rakka wajhuhu ya zama mai tsananin kunya ne mana wannan yana da yana da kyau inda aka hana jin kunya shine wajen neman ilimi kana jin kunya ba za ka nemi ilimi ba to wannan ba ba abin ba abin shari'a ba ta son wannan an fahimta man raqqa wajhu raqqa ilmuhu wanda ke da kunya sosai in ya koyi ilimi zaka ga ilimin ya shi albarka ta shi waki'un an abihi an shabi qala man raqqa wajhu raqqa ilmuhu wa an damrata عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير عن رجل عن مجاهد قال لا يتعلم من استحيا واستكبر wanda ya ji kunya ko ya girman kai ba zai koyi ba zai iya karatu ba ba zai koyon ilimi ba qala akhbarana muhammad ibn ahmad ibn abi khalaf قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا ترى أنس سيتشي مسو يا بني يا كو أنا تعلموا كوي كراتو كوي إلمي فإن تكونوا صغار قوم فأسى أن تكونوا كبار آخرين إن يزكوا يا راني تلوك تزي زكوا زمان ياكما to a lokacin ba za ku yin karatu ba kuma ga girma ya zo ga makami su zo ga wani ya gaji uban shi ga uban wani ya rasu ga kaza kaza kaza wa ma aqbaha ala shaykhin yusalu yusalu lays yusalu laysa indahu ilmu babu abin da yafi muni ga malami ana tambaye shi kuma ba shi da ilimi sai rigan ilimin amma ilimin babu shi قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن ابن الخريت الخريت أو خريت الخريت عن إكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبل الكبل ويعلمني القرآن والسنن إيش أبلا بن عباس ينا أجيني دورين كفارة سركة دون نزونا ينا كرنت دني القرآن والسنن هكا أكي ما يعرفه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن دري ابن الدريس قال سمعت سفيان, سفيان يقول من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم من ترأس من ترأس سريعا wanda ya jagoranci wanda aka dora shi kan mukami da wuri tun bai girma ba to yanzu ba zai iya zuwa ya karatu ba wa man lam yatara'as talaba wa talaba hatta ya buluga wanda ba a dora mishi nauyi a kansa ba to yana da dama ya je karatu ya karatu har ya zama malami قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان عن سلمان رضي الله عنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفك منه علم من دزباء يأدى شيء kamar taska ce da aka yimke ta aka daure ta ba a ciyarwa qala akhbarana ahmad ibn abdullah قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل علم لا ينتفع به علم da ba a amfani da shi كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله kaman taska ce da aka taskace ta dukiya ba a ciyar da ita da cikin yayi fi sabilillah qala akhbarana ya ala qala hadathana muhammad huwa ibn ishaq am musa ibn yasar ammihi qala balagani anna salman radiyallahu anhu kataba ila abi abi darda'i yace salman ya rubuta zuwa abu darda'i sahabi ya rubuta zuwa sahabi kenan ko radiyallahu anhu anna al-ilma kal yanabi'a yakshahunna an-nas yace ilmi kaman mabulbulan ruwa ne ai mutane ke zuwa fa yahtalijuhu hadha wa hadha fa yanfaqu Allahu bihi ghayra wahid wannan ji yana deba wasu ji suna cinkozo kowa na neman ina so ya ɗebi ruwa sai Allah ya ba wannan ya hada wannan ya ba wannan mai yawa ya ba wannan kaɗan wa hikmatan la yatakallamu bi la yatakallamu biha ga jasadin la ruha fihi hikima kuma da ba a yada ma mutane kaman jiki ne da ba rai mana matacce kenan wa inna ilman la yukhraju ka kanzin la yunfaku minhu ilimin da ba a yadawa kaman taska ce ta dukiya aka yumke ta aka dau aka kulle ba a ciyarwa wa inna ma masalul alimi ka masali rajulin hamala sirajan fi tariqin muslimin yastadi'u bihi man marra bihi yace ai kwatankwacin malami kamar mutum ne da ya dauki fitila yana tafiya a hanya cikin duhu yana mutane suna ganin shi suna ganin haske suna ganin hanya wa kullun yad'u lahu bil khair kowa na ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wai ilimi kenan in kana yadawa kamar fitila ce ka tafiya ka ɗauka kana tafiya ka kunna fitila a hanya cikin duhu mutane su suna ganin hanya suna wucewa kowa zai ce "Ai, wanda ya wannan Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi ai ka san addu'an mutane ne ko yayi zai qala akhbarana muhammad ibn salt qala haddathana mansur ibn abi al-aswad an abi ishaq ash-shaybani an hammad an ibrahim qala yatba'u ar-rajula ba'da mautihi thalathu khilalin bayan mutum ya mutu abu uku ke bin shi sadakatun tajiri ba'dahu sadakatun jariya wa salatu waladihi alaihi addu'an ɗansa kuma ɗansa ya masa addu'a wa ilmun afshahu yubalu bihi ba'dahu da ilimin da ya yada a zo ana aiki da ilimin bayansa to wayannan lada za su kai mishi ko wannan baya nuna cewa wannan kadai su ne abin da yake zaro idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin ba ba shi ne fassara wannan hadisin ba yaga ce in qata min in qata amaluhu in mutun ya mutu yana iya tashi yayi sallah zai tashi yayi zakka ya aje mene da mene ai aikin shi ya kare to shi yasa ta hanya aikin sa ba abin da zai samu sai me aikin sa dai kafin ya mutu ilimi ko sadakatun jariya ko da da ya haifa yayi ilimi yana bishi addu'a ko fadlullahi Allah ya ga dama ya bashi daga garin damansa ce wannan ne akhbarana ubayd ibn ya'ish حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن جعفر المدني عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai dai daga abu guda uku ilmun yuntafa bihi ilimin da ya yada kafin ya mutu ana aiki da shi Allah zai ba shi lada aw sadaqatin tajri lahu aiki da aikin da ya yi sadakatun jariya kenan ya gina rijiya ne ya gina masallaci ne makaranta ya gina gidan gajiyayyu ya gina ayyuka na alkhairi da ladan su ke tafiya in yayi zai tafi lahira wannan suna bin shi awwaladun salihun yad'u lahu ko da na gari yana masa addu'a ka san ƴaƴan yanzu suna mantawa ma da ubansu Allah Allah suke ya mutu tun daga dukiya ya taskace masa walwala a ciki suna Allah Allah ya mutu ne ya mutu ba abin da ke gaban su a raba gado ba wanda ke da dama ya ce bari a yi wani addu'a ko a gina masa abin alkhairi babu in aka takura musu ya ce to me hana me yasa shi alhaji bai gina ba da kanshi a yanzu kudi ya riga ya zama masifa fa ba abin da ke iya ja da kuɗi yanzu mutum shi ya yi rayuwarsa ya tara dukiyarsa ga kuɗi a hannun shi sai waye gari ba shi da lafiya sai aka ce ba yadda ba za a iya masa jinya ba a cikin najeriya sai an fita da shi sai su yi lissafi fita da shi a je ana zai ci da ce zai ci miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar sai su to kasantin nawa ne zai iya rayuwa suna ɗaya a ji a kashe miliyan uku ya mutu kuma? ba ubansu ke gabansu ba kudin ke gabansu ba wallahi wayan sai su hana tafiyar a banki ya mutu gida a'a ya haƙuri ba ba kudin ke gabansu a je a za a kashe indiya kashe miliyan uku ko miliyan biyar ko miliyan talatin ko miliyan gara a bar shi ya mutu gida tun da dama kwance yake ko an je an ji mashi jinya ya dawo mutuwa zai yi sun manta da shi ya tara dukiya kuma ubansu ne a yanzu su kudin ya fi musu muhimmanci da uban to me amfani uban yanzu wajensu me amfani shi wajensu ya zama musu cikas kenan ya zama musu matsala ga kudi ana jira a raba gado kowa ya je ya sayi mota ya je abin da rashi ke so yadda tarbiyyar ta zo ta zama kenan kuma ba ka da yadda za ka yi da ita eh eh ho kan ma ya yi zai zai ya tarar da abin zai zai ya tarar da قال أخبرنا عبيد بن عيش قال حدثنا يونس عن صالح بن رستم المزني عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب يتي سيدنا عمر شيا أيكون زوا غريب رضوان الله عليه أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم نكرن تدكو القرآن وبنجيكم ده سنة وأنظف طرقكم in gyara muku hanyoyi duk ƙauyuka su samu hanyoyi manoma su samu ana fitowa da abu abin da ya aiko in zai yi muku kenan ma'ana da gwamna da minista da wayewa abu ne dole ne a kansu a je a gyara musu ba wai sai an zo an yi ana ta cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza a kawo naira dubu goma je a yi aikin naira dubu uku a sa dubu bakwai a jihu ai an yi muku kaza a zo ana ta godiya ne mu gyara muku hanyoyi sai na umar yace yana tsoron kada Allah ya tambaye shi daga Madina zuwa mi dabba tana tafiya ta yi tuntube ba gyara hanya ba kar Allah ya tambaye shi waye ce dan ka zama shugaban kasa ko gwamna ko waye ko menene da menene dukiya ta zama taka waɗanda ka zo ka yi ma aikin kuma su zo suna roƙonka suna kamun kafa kai ne mai ji da kai mai menene da menene da menene duk abin da ka taba ba da haƙƙi ba wallahi Allah zai ma hisabi Allah ba ruwan shi kai dan boko ne dan arabiya ne kai mulki ku mulki kuke yi ai kaza kaza kaza hakkokin mutane fa daban haƙƙin Allah tsakaninka da Allah in ka tuba ka roke shi sai gafarta maka amma haƙƙi tsakaninka da dan adam sai in ya yafi ka je kai umura so kaza Allah baya shiga tsakanin haƙƙin tsakaninka da haƙƙin bayi قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن صخبر عن صخبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى wanda ya nemi ilimi na sunna na addini da alkur'ani da sunna ya zama kaffara limama ba addu'an me aikin mai eh Mhm. abin da ake so musulmi ya fahimci me addinin musulunci menene addinin musulunci abin da ka san addinin musulunci shine kalma da sallah da hajji da zakka da azumi ba su ne kasance ba to aka ce buniyal islamu ala khamsi addinin musulunci baki daya an gina shi ne kan waɗannan guda biyar yanzu ba ga teburi ba ak- an ɗora littafi da spika akan teburi teburin kadai ne addinin musulunci addinin musulunci yana da yawa musulmi tun daga ran da ka balaga duk ayyukan da kake ya- ya- yakan yakan iya zama wa ibada duk abin da za ka yi ka kyautata shi ka yi tsakaninka da Allah ya zama mai ibada ya zama ibada sana'a kake kana ilmantarwa in kasuwanci ne duk abin da za ka yi da kyakkyawan niyya ya zama ibada saboda manzo Allah ce inna Allah yuhibbul abda almutqina amalahu Allah yana son bawa da ke kyautata aikin shi karuwa ta shayar da kare Allah ya bata lada shine ka koya ma mutum sana'a da zai je yana ci da iyalansa kana da lada ko baka da lada akwai lada inna ma fahimta meye musulunci da niyya da aikin shine baka fahimta ba abinda ka fahimta shine sallah azumi zakka hajji sai me sai kalma hajji da umara da kalma su ne kake gani su ne addinin musulunci su ne inda ya wuce baka sai ka shiga damuwa musulmi duk aikin da kake yi ka iya zama yakan zama ibada ba haka bane ba haka ne
Allah muna roƙonka ga mu mun daga hannayenmu baki ɗaya Allah muna roƙonka don girman zatinka Allah wannan wahalhalu da firgici da tashin hankali da zubar da jini Allah ka dakatar da wannan Allah ka kautar da wannan Allah ka kare mu daga waɗannan baki ɗaya Allah ka musanya mana maimakon wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki baki ɗaya ya Allah madaukakin sarki ka farfado da kasuwanci a wannan kasa mai albarka ka sa albarka cikin kasuwanci ya Allah ka sa albarka cikin noma da sana'a da albashi da duk abin da ya danganci musulmai suke samun rayuwarsu a cikin Allah ka sa albarka a ciki Allah ka kare mana rayuwarmu Allah ka kare mana addininmu ya Allah madakai ne mai iko kai kasan inda zaka danka wannan amana Allah duk wanda ka danka a hannun shi ka kare mu da sharrinsa ka ba mu alkhairin da ke tare da shi Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum